الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na'am ci gaba da karatunmu na ainihin wato wannan littafi na addurratul mudiyya fi aqdi ahli alfirqati almardiyya wato alaqidatu safariniyya wanda al'allama abu abdullahi muhammad bin ahmad as-safarini alhambali rahimahullahu ta'ala ya nazama kwanan wata yau muna 29 ko ga watan zulhijja 1447 za mu tashi fasulun fi zikirin khilafi fi sihati imanil muqallidi donan shi ne karatu na shida mala ya ce fasili mai bayani akan ambatan saɓanin malamai game da ingancin imanin mukallidi wanda ba mu jitahidi ba shin imanin shi ma ingantacce ne ko kuwa ko wasu daga cikin malamai musamman na mazhabar hanafiya wanda suka kausasa wanda cewa mutumin da ya kasance a mukallidi ne shi a cikin abin da ya shafi al'usul to ya kafurta amma wannan magana ta yi tsauri gashi nan ma malam ya ambace ta yace wa kullu ma yutlabu fihi aljazmu faman'u taqlidin bidhaka hatmu li'annahu la yuktafa bidhanni lidhil hijafi qawli ahli alfanni وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر ya ce wa kullu ma yi tulabu fihil jazmu duk abinda ake neman yaƙini a cikinsa aljazmu bi ma'anar yaƙin duk abinda ake neman mutum ya samu sakankancewa yankakkiyar wato ainihin hujja wadda ba mai yanke shakku a kan wannan abin musamman masail na aƙida faman'u taklidin bai za ka hatimu hana taklidanci a ciki wajibi ne hatimu ne wajibi ba a taklidanci a cikin abin da yake yutlabu fihil jazm ana neman yanke shakku a cikinsa shine yaqini to anan abin da suke nufi dole mutum ya samu ilimi na nassi akan wannan abin da ya yanke ya yadda da shi Allah yana sama to ya zama kana da dalili a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tafi isra'i da mi'raji kana da dalil zaka iya kawo aya zaka iya kawo hadithi ba kawai kaji ana faɗa kai ma ka faɗa ba shine ayi takalidancin li'annahu la yuktafa bidhanni da ba a wadatuwa da zato kawai lidhil hijafi qawli ahli fanni gama abocin hankali a cikin zancen ma'abota wannan fannin na wato ainihin ilmul usul usulul fiqh wa usulul din sune suke zance akan taqlidanci da ijtihadi haka suka ce zato kawai baya wadatarwa domin shi muqallidi zato yake da zaka ce mushi karantse da Allah abinda ka faɗa haka ne zai ce a'a haka dai na jimalan wana ya ce wato ya nuna cewa shi ba bahasin shi bane ba ba binciken shi bane wannan wanda suka tafi akan wannan kauli kenan na rashin yadda da imanin muqallidi ma in ya kasance da taklidanci yake wato ainihin sakankancewa a cikin abin da ya shafi almasail al'aqadiyya amma almasail adh-dhanniyya da sune masail na furu'a na fiqh da ahkam wannan dole a dukkan malamai suka ce babu laifi wanda bai kai haddin ijtihadi ba ya taqlidi wato ya taklidanci ga wanda ya kasance masani ne amma ba a taklidul a'ma ba ba makahon taklidanci na cewa duk inda wane ya bu zan bi shi ba ana nufin wanda ka gamsu ka yadda da gaskiyar maganarsa kuma sannan takalidanci kamar yadda wato ashaukani ya ambata cikin littafin da ya rubuta ina ga sunan shi alkaulul mufid na ga fi maƙila ani taklid au kama wasamahu a ciki yake ambatan idan mutum ya kawo hujja sai ya gamsar da kai da hujjar sai ka bi wannan ra'ayin ba ka mai takalidanci ba dalili ka bi nan ittiba'i kai ba takalidanci ba lam takun muqallidan lahu innama kunta muttabi'an li yani an-nusus allati dhakaraha wa awradaha wa awdahaha laka to kaga wannan ba laifi bane ko tayyib sai ce wa qila yakfi al-jazmu ijma'an wasu kuma suka ce yankewa qarara wato mutum ya samu yaƙini a dunkule game da abin da ya zo na shari'a yana wadatarwa bima yutlabu fihi game da abin da ake neman yankewan a cikinsa al'arkanul imaniya wal islamiyya wal ihsani duka ya yadda da su inda ba ulama a gurin wasu malar kuma wannan shine zancen da ya fi karfi aka samu wani musulmi ne shi a dunkule ya ce duk abin da musulunci ya zo da shi ya yadda ya yadda da kadaituwar Allah ya yadda da ainihin wato sunaye da sifofin Allah ya yadda Allah ba shi da abokin tarayya ko da ba zai iya kafa hujja da aya da hadisi ba amma ya saurari wa'azin malamai ya gane mahsulin abin da wa'azin su ya kunsa ya gane hasilin abin da karantarwar sunna ta koyar sai ya yadda da shi a dunkule wannan imanin shi yayi sai dai a ce mai ya dage da yawaita neman ilimi gudun kada yan bid'a da mulhidai su sa mai shubha ta inda in wani mulhidi ya zo mai yana da makamin da zai iya tare shi garkuwar da zai iya kare kanshi daga shubuharsa shine ainihin wato alkitabu was sunna a sa shi yayi karatu amma ba bai zama kafiri ba imanin shi bai lalace ba wai dan bai san tafasilul adilla akan waɗannan ummahatul masaili da usul waɗanda ya imani da su ba wanda wannan babu ko shakka ko tambayan malamai akan abin da yake aqida ne ba laifi bane idan baka kai matakin ijtihadi da bincike ba wannan zancen shine yafi kauri yafi karfi ibnu uthaymin ya kawo fadin Allah ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna a matsayin hujja game da taklidanci a masail na aqida domin Allah ta'ala cewa ba mu taba aiko wani manzo kafin kai ba face mazaje ne muke aikowa da muke musu wahayi sai ce ku tambayi ma'abota sani in kun kasance ba ku sani ba ana nufin ahlul kitab kaga anan Allah yayi ihala zuwa ga ahlul kitabi malaman cikinsu da basu canza suka gurɓace ba a tambaye su akan mas'alar aiko mazaje cikin manzanni da Allah ya yi waɗanda ake mawahayi wanda mas'ala ce ta aqida babu ko shakka wannan cikin suratu al'anbiya kenan hakan nan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablika idan kana shakku game da wahayin da muka yi maka ka tambayi waɗanda muka saukar ma da littafi kafin kai cikin suratu yunus kaga ahlul kitabi kenan kaga ka ce ya tambaye su in yana shakku duk da shi annabi ba shakka yake ba amma wai in ma wani ya zo zai yi shakku cikin larabawa to ga waɗanda suna da labarin annabta da annabawa suna da labarin littattafan da Allah ya saukar ka je ka tambaye su su auna tsakanin abin da annabi sallama ya zo da shi da abin da annabawan farko suka zo da shi za su tabbatar maka cewa gaskiya ne kenan ana iya ihala ana iya tambaya ana iya taklidanci ga wanda ba shi da halin bincike amma ya zamanto a taklidancin nashi dalili zai nema ba wai kawai ra'ayin wane da ra'ayin wane ba zai zauna cikin bagauniya da ainihin wato rudani a rayuwarsa faljazimuna min awamil bashiri masu yankewa daga cikin wato awam jahilai na mutane wanda sun yadda da duk abin da shari'a ta zo da shi fa muslimuna inda ahlil athari musulmai ne su a gurin ma'abota ilmul athar su ne ashabul hadith su ne as-salaf as-salih rahimahumullahu ta'ala daga dan kawai bai da cikakken sani bai iya bude bukhari ya fito da hukunci ba bai iya karanta aya ya gano hukuncin ta bai zama arne ba ma damar yayi imani da abin da sakon alkur'ani da sunna din ya zo da shi sai dai ba zai shantake ya zauna baya karatu ba domin hakan zai iya jefa shi cikin wani kwatami ittifakan zai iya jin wani yana bayani sai kawai shaidan ya raya mishi cewa wannan shine daidai sai zama kila ya bi wani mu'tazili ko ya bi wani ash'ari ko ya bi wani qur'ani ko wani abu makamancin haka waɗanda za su raba shi da tafarkin Allah daka sai a sa shi yayi karatu a turba ta sunna a tafarki irin na salaf magabata na kware albabu thani fil af'alil makhluqa babi na biyu game da abubuwan da suke Allah ta'ala ya halicce su وسائر الأشياء عند غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النصب في النص فاتبع الهدى أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا آلاه وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من يشاء من يشاء هداه يهتدي فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد دلال عبد يعتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي باب نبي في الأفعال المخلوقة game da abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato halicce su nan al'afa'alul makhluka inda cewa al'ashiya'ul makhluka da ya fi ya ce fil ashiya'ul makhluka domin al'afa'al wani ɓangare ne na abubuwan da Allah ya halitta amma al'ashiya'u ya game duk abin da ba Allah ba ba sifa ko suna na Allah subhanahu wa ta'ala ba fahuwa makhluk khalaqahu Allah ta'ala ko dai ya zama Allah ya halicci abin asasan ko kuma ya halicce shi tiba'an kamar af'alul khalq hiya tabi'atun lil khalqi fa hiya makhluqatun lillahi subhanahu wa ta'ala kamal ibadu makhluquna lillahi subhanahu sai ce wasairul ashiya'i ghairu dhati dukkanin abubuwa sa'ir bi ma'ana jami'a akan ce sa'ir min sur وهو الحائط الكبير سنأكن سائر من السؤر وهو البقية وسؤر ليث قمة أنغانيكو بكسرها والقمة مذبلة لل للقشب أيوة سؤر ليث قمة أيوة كاغا سورة رغوة شيني أكي كرا سؤر daga na akan ce sa'ir ana nufin ragowa amma sa'ir bi ma'anar jami'i shi kuma daga asur ne shi ne ganuwa katuwar katanga to daga nan wa sa'irul ashiya ya ne wa jami'ul ashiya dukkanin abubuwa ghairu zati wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa ghairu mal asma'i wa sifati kuma abinda ba sunaye da sifofin Allah ba ma'anan za'ida ce taukidiyya daga wa ghairil asma'i wa sifati yake nufi amma sai ce wa ghairu mal asma'i wa sifat ma wannan zadaha min ajalil wazan so da wazanin ya miƙe sannan akan kawo ta litta'akidi wa tawkidi akan kawo za'ida dan karfafan magana amma ko babu ita ma'ana za ta fito wa ghairul asma'i wa sifat amma an ya faɗa haka wazanin shi zai kare amma sai ce wa ghairu mal asma'i wa sifat wa hadha min al badi' ya kamata kuma abu ne wanda yake wato malamai sun karbe shi duk wani abu duk wata halitta kenan amma aka ce al'ashiya komi na iya shiga daga a gurin dole a togace amma da zaka ce kullul makhlukati dukkan halittu Allah ne ya halicce su to nan baka da bukata ka ce ghairullah li anna Allah laysa laysa makhluqan amma an ka ce al'ashiya an fahimta ko to a gurin dole ka togace mun gane wasa'irul ashiya'i dukkanin abubuwa ghairu dhati banda ubangiji ta'ala wa ghairu mal asma'i was sifati kuma banda sunaye da sifofin Allah li'anna al asma'a was sifa lillahi subhanahu wa ta'ala tabi'atun li dhatihi fa inna dhatahu laysa bi makhluqin fakadhalika asma'uhu wa sifatuhu laysat bi makhluqin makhluqatun li rabbina min al'adam duk abinda ba Allah ba ba sifa ko sunan Allah ba to wannan abin halitta ne na Allah Allah ne ya halicce shi min al'adami daga babu ba ai al'arshi ba Allah ya samar da shi babu alƙalami Allah ya samar da shi daga baya babu sama babu ƙasa babu ruwa babu ainihin wato mutane babu tsirrai babu aljanu babu mala'iku a da Allah ya samar da su min al'adam an fahimta ko wa dalla man athna alaiha bil qidam duk wanda ya yaba halittu da cewa ba su da farko to ya bata wanda yace halittu ba su da farko wannan magana ce ta falasifa suna cewa shine ar ake jingina ma shaykhul islam zulman wa buhtana aqida cewa hawadith la la awwala laha ko wasu abubuwa da ba su da farko kamar al'arshi kamar sama da ƙasa da ibn taymiya bai faɗi haka ba ko su bayanai da yayi inda in ka ajiye hankali zaka fahimci ba haka yake nufi ba an gane yana cewa babu shakka akwai alfa'il akwai alfi'lu akwai almaf'ul to babu shakka almaf'ulu mutaakhirun 'anil fi'l wal fi'lu mutaakhirun 'anil fa'il yanzu ai akwai alkhaliq akwai almakhluq akwai alkhalq su ne abubuwa ukun da yake nufi alkhaliq huwa Allah wal fa'il wal makhluq humul hiya yani huwa alalam kullu dukkan halittu na duniya da sama da ƙasa da komi sannan akwai alfi'il shine alkhalq to Allah subhanahu wataala shi ya halitta halitta shi yayi aikin shine khalqu din sannan shi ya halitta halittar su ne al'alam su ne al-makhluku ɗin shi kuma shi ne alhaliku to sai da aka samar da aikin kafin abin da aka aikata shi kuma wanda ya yi aikin ya rigayi aikin ya rigayi wanda aka aikata kenan allah mai halitta shi ya yi halitta to kafin halittar aikin yin halittar sifa shi ne daga shi wannan aikin na halittar Allah shine bai da farko amma ita halittar tana da farko ina fata an gane shine zancen tahawi cewa wato ainihin lahu lahu ma'anar rububiyyati wala marbub Allah yana da ai ma'ana ta sunan mai halitta tun kafin a samu halittar sunan mai reno tun kafin a samu abin da za a rena laisa ba'da khalqil khaliqati istafada min ismil khaliq ba wai sai bayan ya halitta halittu ya zama mai halitta ba kafin halittan al'arshi kafin halittar alƙalami kafin halittar sama da ƙasa Allah mai halitta ne wannan sunan da wannan sifar tashi tana nan tare da shi subhanahu wata'ala lam tanfakku an lam tanfakka an qabla khalqil khaliqa qabla ijadil qalami qabla ijadil arshi قبل خلق العالم أجمع هو الخالق هو الباري mun fahimci wannan ko to shine abinda ibnu taymiya yake nufi shine abinda qahawi ya kawo shine abinda muke maimaitawa a cikin karatuttukan muke bayanin su amma cewa halittu ba su da farko wannan zance ne na falasifa waɗanda suke halakaku zance ne na falasifa wa huwa kufrun mahad li'annahu ishrakun bihi subhanahu wa ta'ala fi azaliyatihi hada Allah da wani ne gurin kasancewar huwal awwalu alladhi laysa qablahu shay sai ne yazo yace shi ma ita ma sama laysa qablaha shay'un kenan ita ma shi ma al'arshi laysa qablahu shay'un shi ma alqalami laysa qablahu shay'un kaga wannan ƙaryata Allah ne hada Allah da wani ne kamanta Allah da bayi ne domin da al'arshi da alƙalami da sama da ƙasa dukkansu bayan Allah ne shi ya samar da su daga babu mun fahimci wannan ko? daga sai ya ce ya ɓata duk wanda ya yaba halittu da cewa wato suna da alƙidam wato alƙidam bi ma'anar alwaliya allati laysa qablaha shay bi ma'anar azali wannan kuskure to su falasifa yanda suke da aqidat tasalsulu fil madi suna da aqidat tasalsulu fil mustaqbal yanda suka ce halittun nan ba su da farko suka ce to kuma ba su da ƙarshe wanda jahamawa na da aqida ta biyan cewa albuta da aljanna afwan wato me ake cewa la akasin haka ne su falasifa suka ce ba su da farko ba su da ƙarshe kun gane amma ya suka ce a halittu suna da abadiyatu zati abadiyatu zati wa amadiyatul haraka zatinsu da gangar jikinsu abadiyatul aini kenan ba zai taba karewa ba sai dai aikinsu kyonan yana iya yana iya karewa a suke cewa akwai sanda dan aljanna wai zai dauka wato ainihin tufah zai ɗauki apple ya sa a baki kafin ya tauna in wannan lokacin ya yi to a haka zai makale in ruwa ne zai sha sanda ya ɗibo kafin ya sha sai lokacin yankewar motsin halittu ya yi haka zai makale sai suka ce a fana'u ne ga baki ɗaya daga tun da dai suna da farko to ƙarshen su ma dole ya zama akwai ƙarshe halittu ya zama gaba ɗaya min bainiha annar wal wal janna su ma za su ƙare wanda wannan aqiya ce ta jahamawa wanda wasu daga cikin marasa adalci cikin mubtadi'a sun jingina wannan aqida ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma babu inda ya ambace ta aqidatu fana'ul janna wa fana'ul janna cewa za a kai lokacin da azabar wuta za ta ƙare ni'imar aljanna za ta ƙare sau da suna cewa halittu amadiya ne su ba abadiya duk abin da yake abadiya abadi ne to sai dai in ubangiji amma tun da dai suna da farko to dole za su yi ƙarshe kaga din me ya cutar da su auna aikin Allah da hankalinsu shi kuma ubangiji ta'ala lamarin sami ƙauya ake ba ka tsayawa na auna aune da wane ne a ai lamarin daga ubangiji yake ta'ala sau da haka shi shekul islam ya yi martani ga jahma wanda suka faɗa haka cikin bayanu talbisil jahamiyya da wasu daga cikin littattafansu ya yi martani da mun karanta mu da idan mun buɗa mun gani cewa ba a da shi ba ce ya yi martani ga jahmawa ciki har da shi jaham ibn safwan masu aƙidar wuta za ta ƙare ko aljanna za ta ƙare ta aljanna Allah ta'ala ya bayyana cewa 'yan aljanna za su zauna a cikin ta khalidina fiha abada ita ma wuta kafirai labithi na fiha ahqaba saboda haka wannan kenan wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wala ittirari ubangijinmu yana halat yana halittan halittu bi ikhtiyari da zabe shi zabi kawai in yaga dama zai yi halitta min gairi haja ba tare da yana da bukata zuwa ga halittar ba kawai ganin damun shi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah yakan halicci abin da ya ga dama kuma ya zaba me ciki in ya ga dama ta haifi namiji in ya ga dama ta haifi mace ya ga dama ta haifi yan biyu ya ga dama ta haifi uku in ya ga dama ta haifa da rai in ya ga dama ta haifa babu rai in ya ga dama cikin ya bare taka yana halitta da zaɓin shi ne min gairi hajatin ba tare da bukata ba kai ne kake mallakan abu don kana da bukata zuwa gare shi walat tirari kuma ba wai tilasta shi aka yi halittan ba ba wanda ya matsa mai don kaga in kai abin da zai cutar da kai sai dai an matsa maka aka yi ko amma galibi duk abin da za ka yi cikin natsuwa da cikin bukata da cikin walwala to kana son abin ya amfane ka a kusa ko a nesa sai dai in tilasta ma aka yi sai ka yi wani abu kamar yanzu ɗan kaso in kaga ya je yana aiki ai matsa mai aka yi tsirar ne amma mason da zai je ya gini fa kaga lilhaja don a biya shi ya samu bukata yayin da za a sa wani ginin kuma ba za a biya shi ba saboda ya ma hukuma laifi kaga ittirar ne to shi Allah ba a jingina mai duka biya bai yi halitta lilhajati ila alkhalqi ba sannan bai yi halittan li'anna shay li'anna ahadan adarrahu ilayhi ba ba don wani ya tilasta mai aikin ba sannan kuma kamar yadda shi tahawi cikin tahawiyya ya ce wa ya khluqu bila yakhluqu bila haja wa yumitu bila makhafa yana halitta ba tare da bukatuwa zuwa ga halittar ba kuma yana kashe halitta ba tare da tsoron rayuwarsu ba in ka ga wani yana ya kamata mu ga bayan wani kenan ya zama mai barazana to shi ko Allah kaga ya dauki rayuwar mutum ganin dama ne kawai ba wai dan wancan ya ishe shi ba in ba abinda la yu'jizuhu shay'un fis samawati wala fil ardi lakinnahu lam yakhluqil khalqa suda karka ji an ce yayi halitta ba da bukata ba kuma ka dauka haka kawai yayi halitta sakaka sai ce to fa Allah bai halicci halittu haka haka siddan ba akwai dalili akwai hikima kama ata fi nassi fatba'il huda kamar yanda yazo a nassin qur'ani da ka bi shari'a a qur'ani gurare da yawa Allah ya bayyana cewa yayi halitta saboda ilimi saboda hikima da gaskiya bai yi halittan nan sudan haka kawai babu hikima babu dalili ba a ya hasabul insanu an yi taraka suda alam ya kunu ɗofatan min maniyin yumna sun makana alaƙatan fa halaka fa sauwa fa ja'ala minhu zaujaini dhakara wal untha alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta bala da haka haka cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un alace kuna tsammanin mun halicce ku dan wasa ne kuma ba za a mai da ku zuwa gare mu ba kenan Allah bai yi halitta su dan wa'abasan ba da fadin shi wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ba dan wasa Allah ya halicci sama da ƙasa ba wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila allati dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar zatan kafirai ne Allah ya halicci sama da ƙasa haka siddan a akwai dalili وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل da gaske Allah ya halicci sammai da ƙasa wa ma khalaqnal wato ainihin Allah ta'ala cikin jin ya ambaci bai halicci mutum da aljin ba illa liya'budun ko ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kina akwai hikima amma abinda ake nufi Allah bai halicci halittan dan shi yana da bukata zuwa ga halittar ba sai don buƙatar su su amfana da halittar da Allah ya musu a fa'aluna makhluqatun lillah halittunmu gabaki a ayyukanmu gabaki ɗaya Allah ne ya halicce su lakin na hakasbun lana ya lahi amma sai dai aikin sakamakon shi na gurinmu ya kai wanda yake rafkana ne ma'ana kamar faɗakarwa yake in ma ka rafkana ka ankara asalin halittar asalin ayyukanmu Allah ne ya halicce su saboda mi wallahu khalaqakum wama ta'maluna saboda mi saboda iradar aikin da kai kake yi ai Allah ne ta'ala yake ganin dama in bai ga dama ba zaka so abu kuma ya kiyuwa ko an tambayi wani arabi da me kasan da cewa akwai Allah ya akai ka gane cewa akwai Allah sai ce bi naqdil azaimi wa sarfil himam na gane cewa akwai Allah saboda yanzu zaka kulla wani abu kana so ka yi shi kaga ka fasa baka san dalili ba ga inda himmarka kama kana kokarin aiwatar da abu kaga yaki yiwuwa ka san dai daga Allah ne an gane ku to saboda haka amma kasbul lana aikin da muke yi wannan sakamakon shi na gare mu laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu laha ma kasabat wa alaiha maktasabat man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wanda ya yi aiki shi zai samu sakamako wala ta ziruwa ziratun wizra ukhra wa kullu ma yaf'aluhu al-ibadu duk abinda bayu suke aikatawa min ta'atin aw didduha wato ainihin biyayya ne ko kishiyar ta saban Allah aw diddiha muradu li rabbina abu ne da ubangijinmu ya ga dama yayi nufinsa kaga kuma ƙara bayyana waccan mas'alan ne na cewa af'aluna makhluqatul lillah Allah ne ya halicci aikin saboda mai shi ya kaddara ya ga damar aikin ya kasance daga gare mu min ghairi mattirari amma ba tare da tilastawa ba minhu daga gare shi lana akan mu fafham ka gane wala tumari kar kai gaddama to cewa dukkan abin da bayi suke aikatawa abu ne da Allah ta'ala yi nufin shi biyayya ce ko saban Allah kamar yadda ya ce wato ainihin walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid aga duk yaki da fadace fadacen da aka yi ganin daman Allah subhanahu wataala ne mushrikai ma bannar da suke sai ce walau sha rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun da Allah ya ga dama ba za su yi wannan bannar ba to kenan ta abinda bayi suka yi biyayya ko ko akasin haka muradul li rabbina subhanahu wataala ubangijin mu ne ya ga dama ainihin wato hakan ya kasance cewa shi min ghairi mattirarin minhu ba tare da Allah ta'ala ya tilastawa lana gare mu ba fafaham wala tumari ka sani karka gaddama ya faɗi min ghairi mattirarin ne kawai dan raddi akan jabariya su ne suke cewa al'abdu mujbarun ala fi'li ma yaf'alu wai bawa kamar an tilasta mai ne abin da in yayi zina matsa mai akai shi da yayi ta in yayi sata takura suna nufin wai Allah ne ya matsa mai yayi shi yasa a gurin su kenan ma bai da laifi lokacin da yayi tunda Allah ne ya kaddara mushi alhalin irada daban matsawa daban da Allah ya kudurci abin ko ya ainihin wato nufaci abin ya kasance amma ya baka zabi faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waman sha'a attakhadha ila rabbih sabila Allah ya baka zabin kana iya yin biyayya ga Allah kana iya saban Allah amma da biyayyar da aka sinta ba su yiwa sai da ganin daman Allah sai ce wajazalil maula yu'adhibul wara min ghairi ma dhanbin wala jurmin jara ya halatta ga ubangiji subhanahu wataala shine maula zalika bi anna allah maula alladhina amanu wa anal kafirina la maula lahum ya halatta ga allah ta'ala ya azabtar da halittu ba tare da sun yi wani laifi ba min ghairi dhanbin wala jurmin jara ba tare da wani laifi ko wani zunubi ba tare da wani zunubi ko wani laifi da ya gabata ba duk da ibnu uthaymin yana cewa wannan yana saba ma ka'idar da Allah ya daura ma kanshi wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah baya azabtar da mutane in har sun kasance suna aiki na kwarai ne wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun ko to sai dai in an ce jaza yana nufin ya Allah yana da iko kudura yana da ikon da zai iya azabtar da halittu ko da ba su yi laifi ba amma sai ya hana makan shi tunda ai ba wani ya hana mu shi ba fa kullu ma minhu ta'ala yajmulu domin komi daga Allah subhanahu wata'ala in ya fito to abu ne mai kyau li'annahu an fi'lihi la yus'al so da shi ba a tambaye shi game da aikin sa la yus'alu amma yaf'alu hum yus'al kaga haka ne amma dai Allah ya haramta makan shi zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalam daka ubangiji baya azabtar da wanda bai yi laifi ba wanda yayi laifi shine ake azabtarwa duk da yana da iko yana da ganin daman da zai iya haka ba wanda ya isa ya hana shi amma dai saboda tausayin shi da rahamar shi da suke da fadi shi yasa sai baya yin haka fa in yuthib fa innahu min fadli in Allah ya bada lada to wannan daga falalarsa ce wa in yu'adhib fa bi mahdi adali idan kuma ya azabtar saboda tsantsan adalcin shi ne bai zalunci kowa ba duk wanda ka gani cikin azaba ya cancance ta falam yajib alaihi fi'lul aslahi bai wajaba akan shi yin abin da yafi dacewa ba walas salahu ko yin abin da yake daidai wai hamal lam yuflihi wato ainihin wanda bai rabauta ba ya shiga uku ya lalace wannan malam martani yake wa mu'tazila don mu'tazila suna cewa fi'lul aslahi yajibu ala Allah fi'lul aslahi bi janibi salahi wa fi'lus salahi bi janibi fasad da abubuwa hudu ne abubuwa biyar kai akwai al-aslahu akwai as-salah akwai al-aswa'u akwai as-sayyi sannan akwai wanda yake ma laysa bi salihin wala ma laysa bi fasadin wala salah wanda yake mutasawi tarafaini kenan to wannan game da al'amuran baye ne akwai abin da da kayi an san kayi daidai ko kuma ga abin da ya fi zama daidai sai kayi daidai ko kuma ga kayi ba daidai ba ko ga abin da ya fi muni ko kuma ba daidai ba wato ainihin ba za a kira shi daidai ba ba za a kira shi ba daidai ba to wannan magana ibnu usaimin ya ɗanyi tsokaci a kanta yana mai mawa safarini ɗan gyara kaɗan sai ke cewa walakin na naƙulna innahu in kana muradu bis salahi wal fasadi wal aslahi ma yunatu bil aqli faqad wato ainihin fa qawlul mu'tazilati khatawa in ana nufin as-salahu da fasadi da al-aslah abin da yake rataye da hankali ne a hankali za mu gano ga abin da ya fi dacewa ko ga abin da ya dace ko ga abin da bai dace ba banna ce to to wannan kuskure ne li anna uqulana wato ainihin wato tanqusu an idraki salahi wal fasad zukatan mu hankulan mu za su gaza gurin gano salahi da fasadi faqad nadhunnu hadha sharran فقد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وبهكذا وإن أراد بالصلاح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل وإن كان بالنسبة لنا سيئا in ko yana nufin abin da yake as-salah wanda hikimar Allah ta hukunta ko da kai a ganinka kamar kuskure ne kamar ba kamar mummunan abu ne to wannan sai a ce haka ne cewa ba ba za a ce ga dole sai Allah yayi abin da yafi dacewa ba abu a hankalin dan adam amma abu sa tsarin shi dama duk abin da yayi shine ya dace domin shi al-hakimu ne yad'u al-ashiya'a mawdi'aha al-la'iqa kuma hukuncin shi da kalmominsa adilai ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kun fahimta ko amma game da lamarin hankalin halittu ne ake nufin kamar yadda ahlus sunna suke faɗa ba za a ce dole ga abin da Allah zai yayi wanda yake ba shi ba kawai yanzu ai a hankalinka da sai a ce dama ba a yi shedan ba tunda yana batar da mutane a hankalinka da sai a ce dama ba a yi wutar jahannama ba to amma a hukuncin Allah ba haka bane halittar shedan din shine daidai halittar wutar shine daidai kuma akwai masalih a cikin wuta akwai masalih a cikin halittar shedan don ba dan shaidanin ba da ba a gane masu kyakkyawar zuciya daga masu gurbatattar zuciya ba da ba a halicci shaidan ba kenan da ba wato aljanna shigarta ba zai zamanto baiwa da daraja ba da dan aljanna ba zai gane mahimmancin shigar shi aljanna ba sallar da zaka yi ba zaka gane mahimmancin kulawar Allah da ya maka har ka zan musulmi kake sallah kake kaza ba an fahimta ko kenan sai an natsu da kyau za a gamsu da haka to kenan dai zancen malam a dunkule as-salahu wal fasad idan da la'akarin mutane ne wannan kuskure ne kuskure ne ba zai yiwu ba kenan abinda malam ya faɗa haka ne cewa falam yajib alaihi fi'lul aslih abinda zai ku gyara bayi a hankalinsu ba za a ce dole sai Allah ya yi shi ba amma a bisa hikimar Allah subhanahu wataala yakan yi abin da ya dace ne kawai ba ma zancen al-aslahu was-salahu kawai abin da ya shi ne aslahu din mun fahimci wannan ko sai yake cewa fa kullu man sha'a hudahu yahtadi duk wanda Allah ya ga daman shiryatar da shi zai shiri wa man yurid dalala abdin wa in yurid dalala abdin ya'tadi in ko Allah yayi nufin batar bawa to zai zaga yana wuce iyaka yana banna wannan kenan Allah ta'ala ya samu dace sai mu tashi fil kalami ala rizqi na'am